نعم وجوب الإلغاء لا في الابتكاء والوزري ضمير شان حول مبتدا في مهم إلغاء ما تقدم والتزم التالي قول نقيما وإن ولا وإن ولا لا مبتدا أو قسم كذاك وسبا مزاله حكم والعلم إرفان وظن فهما تأجية الواحد الملتزمة ولرعي الرؤيا إن ما لعلم ذلك مفعولين من قبل انتما ولا تجد هنا بلا دليل سكون مفعولين او مفعولين وقد الظن إذ أن تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل غير ذلك أو كذلك أو أمل وإن واده فسلت يؤتمل وأجر القول كجن مطلقا عند سلام النهو قل ذا مشفقا نعم وجب وجه الإلقاء حلقة irga'i din nan da muka magana mun ce shi ne irga'ul amali na bizin ma'anan ko shi irga'i shi na bada aiki a lafazi da kuma ma'ana to ka halatta wannan irga'i ne la tilinki da la tilinki da ba inda ita wannan zallan nan da muka faɗa ta zo a farko ba idan zallan ta zo a farko kamar kace da nan ta zai da ka'ima wannan wajibi ne a imani dole ne a yi amma idan ta zo ba a farko ba kaga ta zuwa tsakiyar kenan ko ta zuwa ƙarshe to a nan wajen ka halatta a iya aiki a iya kuma ya an kace zaidun da nan su ka'imu ko kuma zaidun ka'imu da nan su ko ta zuwa ko ta zuwa ƙarshe duk a nan wajen ka halatta rigaji a cikin waɗannan abubuwa a cikin inda ta zo tana tsakiya da aiki da ilgari daidai su kamar yadda muka fara kowane da shi kai amma wani suna ganin cewa idan ta zo a lafiya ka yi aikin shi ne a hasan suna da yanayi ka yi aikin ya fi ka yi gangare da idan dai ta zo a lafiya kamar yadda kake zai don ganin ta kayan wannan ka yi aikin ka ce zai don ganin ta kayan ka yi haka aikin ya fi ka yi gangare ba amma duk dai dai suke idan kuma ta jirkinka ta zuwa ƙarshe kamar zai don kayan zanen su shi kuma ilga'in shi ne a hasan yana mai shi kuma kai ibada shi kuma ya fi kai aiki shi ne yanka ke zuwa shi ta yake na jin ita ta yi ba inda ta zo a cikin farko ba in ta zo a farko wannan mutulakan kowa ya da cewa wannan aiki za a yi wani zamira sha'ani kaddara lamira sha'ani maula mautu da wato a inda ka zo ita a irin wannan sai ka kaddara lamira sha'ani shi ne hudun ka kaddara shi a wata in ka kaddara shi ko kuma ka kaddara lami na ibtidai saboda ka'ida kamar yadda muka faɗa an tazo a farko ana nake aiki ko inda ka zo kuma sai ta aga cewa ga ta zo a farkon amma kuma bata aiki ba to ne da yi to anan wajen dole sai an kaddara lami na sha'ani ko kuma lami ta ibtidai da wata dole ne sai an kaddara idan misali yanzu ka zo da shi sai ka ce inni ra'aytu mulaku shi matal adam ni ra'aytu milaku shi masu al'adar to kaga ya kamata a ce milaka ko amma kuma sai aka ce milaku shi masu al'adar to idan ka ga wannan kuma ga da an tsaro a farko wannan tana da ba a farko sai wannan tana da ba tun da haka ne yanzu dole ne sai ka kaddara lani ya yi da ni ai ni ra'aytu la milaku sai aka shafe lamu idan ku na mai yi da ita zo sa aiki ba da mai yana da ra'ayi inda haka ne kaga dole za ka kaddara wannan lamun domin shi ne dalilin da ya sa shi sa ka biya ga maka wani mulmi da sha'ani a wani hansu da a yanzu shi muhimmin ilga a mata kasa a cikin inda abu ya zo maka ya zo maka a wahamin wa ilga'in ma ta kaddama abin da ya gabata inda muka ga maka mun ce maka idan dai wannan ta zo a farko lalle a aiki amma kuma sai ta zo mana tashi muka cewa babu ba aikin ba to lalle lalle sai mun kaddara waɗannan abubuwan guda ko mu kaddara lamirin sa'ani ko kuma mu kaddara wannan misali kamar ka ce wa ma ihalun ladaina min minki tafsir harju wa amila an tajmumu wa zaka wa ma ihalun ladaina minki tafsir ma'anar wajen sai ka ce ihaluhu ne kaga wa ma ihalu ai hala ce a nan wajen ko amma can wajen da ka tashi kuma sai ka ce minki tafsir ladaina minki tafsir dole ne yanzu za ka kaddara ya zama hudun nan da kaddar ma ihaluhu la zana min tanwin nan sai halin shi ya zama shine da zai shani shine da kaddara sai ya zama shine mafuli na farko la zana min tanwin gaba ɗaya jumla sai ta zama mahalli shine mahallin jumla a mafuli ne gaba ɗaya jumla an gane ko ko kuma a inda ya zo da lamun shine kamar yadda muka magana inni wajadtu bi laka shi mutal adabu da muka magana shi ma wannan shi ka kaddara lami ka shi lami na ku yau ta zama taliba قبل النبي ما yau كلزم تع- تعليقي قبل النبي ما كن كافي كوري ولا النما كلزم تاتي وعلى الليل زائد تعليقي
yau أهم شيء
وإن
مثالي كمان كنت علمت ما هؤلاء ينتهون لازم تاولا تعليقا تعليقي لا كمان لما قبل عائلتين إلا لا تبعت عائلتي على فجيبه muka faɗa amma a mahalli yana nan domin da za ka adanta da za ka adanta ne a matsayin mun ne za ka adanta da musamman to shi ma wannan idan misali yanzu ka ce ka zo da ah, ma salafi ko kuma da waɗannan abubuwan da zamu faɗa wajen abubuwa ne guda shida ne da zama idan ka zo da su to a nan wajen kalibin ta lalle lalle ai tali misali na farko shine yake kabla na fi ma in kafin kore wannan na ma ka zo da shi filin amma sai ka zo da shi kafin korewa to a nan wajen dole ka sami ba da maka aiki a nan wajen lazimi ne a nan wajen shi ne kamar yadda misali muka maga- muka magana a nan a cikin cewa misalin alimtu ma haula iyan da kullum to kaga ai da alimtu ga ma kuma ta zo to shi ma wannan ba zai aiki ba
zama alimtu da za ta yake zai ba za ta aiki ba saboda ga mata zo ta lafiya ba
وإن ma'ana sai da sai ta aliki ba ta maka sai za ka aiki a nan wajen وإن in da kuma in ka ce alimtu in zaidun qa'imun alimtu in zaidun qa'imun to yanzu ba dama ka ce alimtu zaidan qa'imun saboda ga in ta zo lafiya
ولا kaman alquran da yake cewa wata zulul illa bisin illa qalilan
ولا
wala da kuma la ita ma idan ta zo ita ma tana yi kaga kaman wancan na ma dama mun faɗa mun ce zalun to ma zaidun qa'imun ko mun yi magana zancan ma sannan haka na da aya kuma- da kuma la la- la ni ita ma la ko yau da la haka na idan illa ba ita ma ta zo kaman kace zanantu la zaidun qa'imun zanantu la zaidun qa'imun nan ba da zaka ce zanantu zaidun qa'imun لا موت دائم haka na lani ta tuntu dadi ita ma idan ta zo zanantu la zaidun qa'im zanantu la zaidun qa'im أو قسم ko na masa dani shi ma idan ka zo lani ta rantsuwa shi ma ka ce alimtu la yakuman la zaidu alimtu la yakuman la zaidu كذا والاستفهام haka na idan istifahami ne ko shi ma a nan wajen ba misali kace alimtu a zaidun indaka al'amur alimtu a zaidun indaka al'amur kaga ai ga istifahami ta ko in dai istifahami ta ita ma kamar yadda muka bayani duk waɗannan abubuwan su ne wajen guda shida wanda ya faɗa wanda dukkanin su daga ciki in sun zo suna daga cikin mu'allaka su sai a kira mu'allaka su wato kowane daga ciki in yanzu zai sa a yi ta'alikan aiki ne ba da ma a aiki alabar sai dai a ma'alli kawai na
ذا za wannan له hatam wai duk gaba ɗaya ya zama wajibi da gare shi wajibi ne wa a yi ta'aliki ne aiki kare shi da wancan shafi da ne na iltazim wancan zai mutu ali da Allah kamar da nabi ma'aram to haka su ma waɗannan idan suka zo dukkanin su kowanne wajibi ne shi a mutu ali da aiki duk waɗannan harfan da muka magana العلم عرفان wannan tuhuma نعم ta'adiyatul liwahidin murtadin نعم idan alima ai mun yi magana ta kamar da zai na gama aikin da alim zai da kayan ai ga ta take zuwa kullu da yaji ko نعم idan amma aliman ta zo da ma'anarta ta arafa ne sani نعم وظن تهم ko kuma zanna ce ta zo da ma'anarta ma'anarta tuhuma نعم to ta adiyatul liwahidin suna ta'adda da maquli ma ne kawai ba da ba za su ta'adda zuwa kullu da yaji
نعم wallahu ahrajakum min buhun ummahatikum la ta'lamuna shay'an ba la ta'lamuna shay'an kawai aka ce ba faɗi wani abu nan ai la ta'lamuna shay'an sai sabo da ma'ana a rai shi wannan sai a yau ko kuma kace zanantu zaida zanantu zaida na tuhumci zaidu tuhumar ta nake ba wai ina zaton zaidu ba ya zo ne da zanna ba tun da ya zo tuhuma ne shi ma zanna ba ku da ita take aiki
wani ra'ar ru'uya wani ra'a haka na ra'a wanda take da ma'anar ilmiya tana ma'ana irin mafarki ra'a din ba ra'aiti ne na gani turu ba a ra'aiti ne na ru'uya ilimin wali alima kai so ka dan ka irin kai nufi ma ali alima abin da ya tabbata ga alima alima mafulai wanda take ne neman mafuli guda biyu min ƙauƙin tamamin kawai ƙauƙi ya danganta min kabu da ta
to wato ma'ana kai nasabci mafuli guda biyu ita idan ra'a ta zo da ma'ana alima to ita ma a ta zo da ma'anar ruwa da abuwa to ita ma abin da kai ta adda izuwa mafuli guda biyu muka ce ai alima tana yi ko to ita ma kai mata irin wannan abin da za ka yi a wancan a wancan ma'ana amma to to abin da za ka yi na gani ko ido ne misali da yake inni arani a asiru amran inni arani a asiru amran kaga ai mafarki ke fara Eh, ba wai ya gani ne kuru kuru na, ba kaga yanzu arani kaga ya din nan ita ce ai makuli na farko ko amran din can kuma asiru amran din can kaga shine makuli ne wanda gaba ɗayan jimla asiru amran din gaba ɗayan ta ita ce a bigiran makuli ne gaba ɗayan ta na, to yanzu nan wajen kaga arani din ai ba nan ruwa ne to abin da ya dama yake alima ya ne ta da zuwa kuli guda biyu Mm.
ita ma ra'a ne ma'anar ru'uya ita ma abin da za ta ce to idan ra'adin ka gani su kamar ɗaya za ta yi eh a akwai ra'a ne ma'ana kuma alima wanda muke magana sai ta gani wannan ba Eh, eh na, akwai ra'a ne ma'ana alima kuma to ita ma ita ma biyu ce eh kamar ra'ayatullah kamar kullu shay in kace muka magana akan baya na'am na'am eh na'am ya la ku ji ba ga ra'a sai kace ra'ayatu ne da ra'ayi ko kawai Eh.
kaga zai amma yawan kana cikin wani abu ne kaga ra'a ce ma'ana gani kawai eh
na'am ya la ku ji na bila dalili saboda ba ku wannan kule da an kule kada ka halarta a wannan babu bila dalili ba tare da wani dalili ba su buɗe wa kule ne sarayyar makulai guda biyu an wa kuli ko kuma makuli guda ɗaya kada ka halarta a nan ba da ya ce ma kamar akwai dalili ka iya yi kenan kamar misali yanzu kace wa kata har da zuwa gansu zaidan ka'iman yanzu kana wajen zaidan ka'iman a tsaye yake ka iya cewa yi zamantu a ga aika don ka ce zamantu zaidan ka'iman ne na'am zaman kaga nan wajen ai wa su ma yulan mutan irin inda dama har ga an san idan ne ka za su kamar shi a wani baboci ne ma to wannan zai da kayan nan yanzu ka ka shafe shi domin arga an san shi wa
ko kata kuma har zuwa garan to adam ka'iman yanzu ka da ce wani mutum tsaye ya kai sai ka ce yi zaman to zai da na da cewa ne ka ka shafe shi da ka'iman din ka shafe shi kuma nan ka ga shi gudun guli ba dai kenan ko goma guli ba duk kowane idan da akwai dalili zai a nasa amma bai babu dalili wannan ba bai halatta ba wa kata zunnu ij'al taqulu ij'al taqulu a kan ya ta kudu kata zunnu kamar ta zulli in wali mustafa hamad idan ya zama ya yi su bahari ita ta zulli an faɗa mun ce ta zulli tana yin aiki kamar zalla da yake sanya shi tana yin aiki akan mukuli guda biyu ko to shi ne yake sanya ga maka cewa ita ma kala wata kayan da mun san cewa shikaya ake zuwa da ita ko wanda idan ta zo duk abin da yake gabanta a mahallin na zuba yake to a nan wajen yake ka sa ya duk kamata ya aiki kamar yanda zalla take ga aiki wato ita ma ta nasu mutum ba kule guda biyu. amma in tana da sharaɗa waɗansu sun ce mutum cinta daga cikin laraba suka ce ai gaba ɗaya ba ta da wani sharaɗi kamar yadda zalla ta aiki kawai za ta aiki waɗansu kuma suka ce a'a sai ta samu sharaɗi guda hudu to a cikin sharaɗin guda hudu ne sai ya kawo guda biyu a ɓoye guda biyu kuma ya bayyana shi sa ya ce in wali kada zulmi ta kulu to ce wata kulu din nan ta da siga ya zo da ita kada ya zo da siga sai a siga ta mudari kuma ya zo da ita siga ce ta muhadari ta kulu ba ya kulu ba ba kulu ba to a wajen sa wannan sharadi guda biyu kenan ya bayyana a nan cewa ta kulu sannan sharadi na uku shi in ne wali in wali mustafa hamad sai ce idan kuma ta buƙi istifhali anan ka ce a ta kulu
bihi ne walam yanfasil eh Mustafa Awan ne in ya bi Mustafa ne wanda yake istifhali shi wanda abin da ake istifhali shi walam yanfasil wannan yan batun kuma ba a samu fasulu ba ba cewa kai a anta ta kulu ba ba cewa kai a ta kulu to sai kai a ta kulu zaidan don ka riba a ta kulu zaidan ka'iman to wannan sai ka aiki kaga ta kulu ta zo fili mudariki ne kada shi amma mai fili mudariki sannan kuma muhadari ake magana sannan ba bazulu sannan kuma ga aikin rani wato kaga sharadi hudu kenan to sai idan ta zo a wannan sharadin ne wasu malaman suka ce wannan jumhurin malaman larabawa akan haka suka dauka suka ji an samu wannan sharadin guda hudu shi ne sharadin ta ulu jihadi amma in ba haka ba ba za ta yi aiki ba
sai ka ake zuwa ga makulai guda biyu yawa za a je zuwa ki an samu wannan sharadin guda hudu daga baya kafin ki za a je zuwa makulai guda biyu Na'am, bi gairu zarfin.
eh Bi gairu zarfin.
asalin sai ya gaya maka cewa ba amma kada ka ga a wani wajen kuma da ta samu fasilin sun amma kuma ta yi aiki shi ne sai ya gaya maka yake maka amma fasilin fa ban da sun ke ta zo zarafi ne kamar cewa kai a ɗin daga ta ƙudu to in wannan ne bai hana su aiki ba duk da an samu fasilin ko kuma jari da majiruri afi afi jari ta ƙudu sai da mun ɗanin duk waɗannan ka iya ba na'am Auka zarfin.
ko kamar zarafi shi ne jari da majiruri kenan Na'am. Au amal.
ko kuma ta zama ta zama cewa ita aiki ce wato ma'ana ta zama da cewa ta zo ne an yi aiki a kanta misali in ka ce a ka ce ayin daka ta kudu zai da mun ɗaliban ko a fi tsara ta kudu zai da mun ɗaliban ko kuma ka ce wa amram ko ka iya haɗawa duk gaba ɗaya ko kuma ka ce a yadda ta zo ta zama shi ne magana da kan yau ga amal ko shi ne misalin nake son zuwa mana inda ya kawo misali ko kuma ta zama da cewa ita an yi aiki ne a kanta shi ne ya bar misalin a nan wajen wato ma'ana inda ta zo dai sai a matsayin makuli yake son shi eh ma'ana an yi aiki a kanta shi ne inda yake magana ya bar misalin wannan wani wai ke san shi mata ta kulu eh
wani wai ke san da tsawon masu ta kulu ta kulu هذا عالم تقول بني العين قائم ركعة wannan duk misalan inda ta zo tana wannan ne kun gane ba inda ta zo tana ko zarafi ne ko jari da mutum ya inda ka tafi ne da mun dalika ka fi jari zai da mun dalika ka wannan ta zo ne wa amma ko aka kudu man dalika wa amra saboda ba wani lahu ake halin kawai da suna gudu wannan ganin ya ba da misalin a wani wajen fa a wannan yana magana mai tsawo duk inda aka samu wannan sharaɗin ba aka samu wannan sharaɗin da shi ne ya ba da misalin a cikin ba shi da magana Na'am. Wa in bi ba'dihi fasalta yusamad.
idan ka wato ma'ana kai ka zama kaya fasilu ne bi ba'alihi da ba'alin wannan da muka faɗa wato ko zarafi ko kuma mai kama da zarafi ko kuma zancen aikin nan da muka magana shi ne inda ya zo a matsayin mafuli kenan Na'am. Na'am, fa na'am yusamad.
yuta ba
Na'am yusamad.
eh to wannan ya yi kuma da wato ma'ana za ka iya aiki a babu wani abu in ce wa'annan ne suka Na'am. Muka wasu wani shirye ta.
eh kwarar da su Na'am. Wai jira alqawlu kazannin mutlaqan.
ko shi ne tsaro an an an gudanar da kaulu dama mun ce an ji kaulu din nan ah, magana biyu a ko kuma wasu ta ba abu da cewa ko ba an ce da kan kaula da shi shi ne magana da mai magana ya ce an gudanar da kaulu Kazannin kamar zannu mutlaqan.
mutlaka da zuwa ɗari inda Inda za ta aiki babu wani sharɗi da inda Sulaiman nan ga wata kabilar sami fulani ko a wajen sun ce za a iya ma na'am kul kul za mu shi ba a ga kul ai abin da mu zari ne shi da amri na'am kuma amma an ce za to shi ga Allah. Shi za ya zama shi ne buri na farko ko shi ya zama buri ne
alhamdulillah eh